إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara sake mu a markazu ahli sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba takwas ga wata na safar hijira shekarar dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha bakwai ga wata na goma shekara dubu biyu da goma sha takwas insha Allah yau za mu yi littafinmu alwajiz fi aqidatis salaf salih darasi na 48 insha Allah kayan nan tambaya kan ko amsa kan masalar bambanta magana na tauhidi da yake tauhidin uluhiyya ko rububiyya da asma wa sifat shin wai wannan abin lokacin manzon Allah yana raye akwai wannan kashe-kashe malamai na tauhidi sukan tace mana yadda addini ne yake don haya ce ala fahimu salafu salih akan fahimtar magabata na kwarai yadda sahabbai suka fahimci waɗannan al'amura da ake ambata shine aƙidar kenan ta ahalu sunna wal jama'a tattara abu ne aka lura asali yan uwa manzana yana raye addini bai lalace ba kurin ba a san komi illa tauhidin uluhiyya da rububiyya kadai shine asali abin da yake aka sani ake magana kan tauhidin rububiyya wanda kuma hatta da mushrikai shi a nan ba a gardama kan shi gardama su na uluhiyya shi ma ba dan ba su gane ba ba su yarda ba ne taurin uluhiyya ba don a ba su yarda ba ne ba su mai wuya kai shi faj'al alihata ilahan wahida inna hada da shan majab yan sun gano yi kalma ɗaya ta la ilaha illallah da sun fahimce ta idan suka yi ta ba su ba lata ba uza ba bauta dukkan wani Allah sun fahimci da ta gaba shi za suka yi suka ce suka ke ba su faɗin dan wadala cewa zamani da addini gamuwar addini wanda suka shigo cikin addini da suna addini addinai iri iri suka shigo ya ka samu wasu aƙidu wasu su ba wani siffar Allah wasu su ɗauki wani wani aiki da Allah ke wani iyayi wasu su rika neman ture ma Allah wani abu da siffar ta kanshi ko ya ambata kanshi na suna ko wani ya ma Allah suna nashi na musamman a ra'ayin shi a karan kanshi to shi kawo aka ce a zamna a tashi shi ne ake ba magana bayan tafiyar kuluriya ce na asma da sifat hatta da sunayen Allah da siffofin Allah Allah shi kaɗai yake ɓanta sunan shi to ta siffa ta Allah da suka misali shi wasu ne wasu duk wani abin Allah bai kama da kowa wa'annan su suka kawo irin wannan kashe-kashe hatta kai ma wasu malamai irin su abu zuma da jigan shi rahimu Allah shi ya tsaya ma kan bayan tauhidin uluhiyya kai na rububiyya na uluhiyya ala sama wasfat ya ce tauhidin risala abu ka gumi cikin abin da kuma gadi ba me gaskiyar magana shi ma'anar da ta sa aka sa wancan tauhidin na asma wasfat shi ta kayo kawo na magana me yake ne tauhidin risala an yi annabawa manzanni a lokaci guda misali na ƙarshe na banu isra'il ga annabi zakariya ga ɗan shi annabi yahya ga annabi isa alayhi salam a lokaci guda haka a yanzu mutu guda annaba da dama kowa zai ka sako da bashin Allah na mun karanta wata ruwa ta tabbatatta wanda annabi yahya alayhi salam na bashi na Allah ya ma wahayi na yin wasu kalmomi ya ba da bishara da wasu kalmomi ga ya ba alumushi wani bishara wani labari ya yi ɗan jinkiri aka ma isa ne wahayi ka gaya mashi wannan abin da aka yi idan bai da kai zaka zo kai ka zo ka faɗi musu wanda shiga Allah ka bari dan kawai ya tsoro amma azabar Allah kaga kowa Allah ya mai sako ga jama'a a lokaci guda amma zakariya amma isa amma yahaya a lokacin nan kowa ya kama sako daga wajen Allah tauhidur risala abin da sa abu ga gumar yamma Allah yake jaddadawa kan tawhidu risala ina ta lokacin cikin yan uwa farko rafan bude sai sun je muqabala da ake yi ta jarrabawa sai aka mai tambaya kan tauhidi sai yake cewa tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin asma wa sifat tauhidin risala shahalan kai almajin alkur gumi ne shi wani balarabe ne ya san duk ya ce da kakan shahalan kai ya gina shahalan rubuce kwarai kwarai kuma malami ya ne ba lafiya jin karatun gumi menene yasa gumi ke magana game da risala da kuma kowa ba mai inkari ne zama kamar nan magana yarda da cewa da kace la ilaha illallah muhammadu rasulullah a yanzu a wannan zamani ba wani dan sako da Allah zai ba sako ya kama duniya in ba muhammadu rasulullah yanzu yan uwa rashin sanin wannan me ya kawo a yau kake ji wani ya bullo a wani gari har da muci manzo Allah bai sako ya kawo mutane da wani fa'ida da wani lakani da wani kaza ko kace manzo annabi ya aiko ni ya baza kun kamu ku musulmi su rugu ku yarda shi ta zuwa suna kaza wajen wannan kaga rashin sanin wannan ma'ana Muhammadu Rasulullah shine kadai me ka sako daga wajen Allah yarda da wani idan ka karanta Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu a kan me ya yaƙi musailama da jama'ar shi ai musailama ya yarda muhammadu rasulullah haka jama'ar musailama bisu inkarin muhammadu rasulullah amma yarda allah ya ma wani wahayi bayan muhammadu rasulullah a kone shi ma allah mai wahayi musailama wannan banu habiba ne jama'ar shi suka yarda da shi ma su ba za a alama ne amma wahayi amma su ma na samu shi wahayi yarda da wannan aƙida ta an wa wani wahayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yasa suka yarda akan wannan aka yaƙe su aka halittar da jinin su irin da ake yaƙa kafin yaƙa aka yaƙe su kurin yadda suka yi Allah ya yi sako ga wani bayan Muhammad Rasulullah haka yana kuka gumi da wannan magana ya yi ta da hujja ne kuma rashin sanin hakan ya kawo matsala a yau da yawa sun bar hanya kan yarda da Allah ya ma wani wahayi ko ana iya ma wani wahayi bayan Muhammadu Rasulullah zai sa kama sako ko malami ya ce ya koshi ya ilimi sai shi ma an an mai wahayi ko an ce mai kaza ya hudu kaza irin misali akida ta Ahmadiyya akida Ahmadiyya ce ta kana akida ta Ahmadiyya tana ga bayan misali za a yi wahayi ga wani dole ka ga rashin sanin tukare ta wanda risala wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne a zamanin shi shi kadai ne ka yarda Muhammadu Rasulullah kiran ka yarda babu wani wanda Allah zai ma sako daga wajen Allah ya kawo maka sai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine tawhid kenan wannan babe duka lalace wani mutane yanwa hatta maganar ahlu sunna wal jama'a duk wannan asali kowa musulmi ne jama'a kurin musulmi ne da kahore ko da munafukai a gehe duk wannan sunaye da suka zo ahlu sunna wal jama'a ko salafiya ko ce duk wannan musulmin ne suka lalace musulmi ne iya sallah iya jin irin taka amma ya yarda za a je a duka jikin kabari a kiraye wani musulmi ne iya sallah guda biyar zai ce mai komi ya zagi abubakar ko kuma ko musamman ko ali ya zage su ya la'ance su kuma ya musulmi ne musulmi ne iya sallah iya azumi bai hana ya zo ya kirayi aljani iya neman biyan bukata a wajen aljani ya asusta shi ko ya kame alkhairi ko ya kare mai sharri ko musulmi sallah guda biyar ke kuma su dan Allah ya ce ko musulmi ne da mai kiran rauka ainu dambayar harka ainu da wanda zai nemi rataya da wani domin zakirin sa abu baka su umar sai a ce wajen ɗayan ta musulmi ne to wannan yan wa lalacewa ta musulmi suka lalace to shi ne ya a yi gaji a ware ɗan jima da ɗan kabewa wasu su aƙida suna gana abin halaka ne ana iya kira kabari da kabari wali kamar kai ne eh su kawo dalili masai kowa irin wannan kuma suna kan aƙidar kuma ba sa kunyar faɗinta suna kanta ba kunya ba suka ce wa abu sun karanta zaka yana da a cikin nan kina akwai makata na wanda ya komuni wanda balarabe ne zaman turai alaka sanin addini a kalmar da suke laka ana kallon su ana jin su an san su cewa ka yarda wa ashhadu ba kalmar shahada wa ashhadu anna ababakar wa umar wa usman wa aisha fi Allah bayan wannan wani abarau kuma nan bayan ka ka shaida waɗannan ƴan wuta ne kuma ka ce na kubuta daga abubakar daga umar da usman da aisha sai kai a ce yanzu kai aka rungume shi ya zama kuma dan wani wannan wai ga hoton ba zaka nake kuma da an san su ba za ku riske ba wannan kuma a wajen su musulmi ne kuma za a ce duk wannan shirma a ce wajen musulmi ne to wannan yasa waɗanda suke kan aƙida yadda manzon Allah ya rayu sahabbai suka rayu kan wani aƙida to dan a gane ce mu muna nan salafiyya ne kai ba wani abu sabo da muka tsara daga baya namu ba wani abu sabo da mu muka kirkira irin wannan zagin sahabbai irin wata aƙida kiran wannan Allah doga da wannan Allah inkarin azabar kabari inkarin misali wannan abu da sunan da inkarin ceto dole sun waru mutum da sauransu da masu ganin ma gurin an ka karma shahada ko ka zina ka shakiya shi ke zira ka imani da imanin ka da imanin jibril da daya imanin bai tsaro da dole a gina musulmi suke daga sirri suna sallah suna azumi suna kalmar shahada irin ta kowa to wa'annan kwashe-kwashe da yawa irin wannan hanyoyi da suka ce sa ake warewa ya ce aka ce ahalu sunna wal jama'a ko a ce salafiya dan mu a nan kasashen mu akwai bambancin ka ce wani ahalu sunna ne a nan daga cewa na ahalu suna ne a iraki ko a wajen kasashen larabawa khalij mu a nan an kace ahalu suna ana ganowa wanda ta kan aqida kitabu suna alfahmu salaf salih man yasfata al sunna to su a kan larabawa duk wanda ba dan shi'a ba za a ce ahalu suna ne wata sunni ne ba haka da ahalu suna a iraki ahalu suna a afghanistan a ta afghanistan an kace ahalu suna a can sai ka samu ahalu suna ne amma iya bautar kabari iya addu'a iya roƙo na cikin kabari kuma suna ne me yasa dan ba dan shi a bane ba ko shi ne to ta gurin su su ko ana gane aka ce sunni ko ba dan shi ba ko shi ne dan shi ana sunni kina ko bambancin to shi yasa aka yace salaf to na ko ina a wannan salafi ne ahal sunna jama'a salafiya to wannan duk duniya ne daga da salafiya to duk inda yake a duniya ta wannan salafi ne a iya iya khalil iya afirka iya amurka iya azi iya ina ne salafiya to shine ne aqidar takakka ta ahlus sunna wal jamaa shine ya kaka salafiya sai lafazi wanda bai dokan dan daji ka bai shiga ciki bai ya dokan shi ya ta gaba kai shehu shi ya kama sun sani ma sai dan daji ka bai shiga cikin salafiya shi ma bai shiga dan da shehu shi da sun daji kai shi kuma daga baya shehu shi ta ya ta da alkara sauransu shi kalmar salafiya ta yi waɗi ta yi ɗaukar kalma an kace salafi ne wani salafiya ne to an san kullum iyakan manhaj na qur'ani da sunna wannan shi ne magana kan hakan sai wannan shi ne kenan asalin irin wannan kalmomi da kuke ji raba-raban wannan ababen asali a makon kowa musulmi ne sai yake cewa shuruɗu wa tawatur da'awatu ila ila aqidatin ahlus sunnah wal jama'a magana sharuɗa da ƙa'idodi da aka sa na kira zuwa ga aƙidar ahadu suna da jama'a ga su akwai sharuɗa ba zuwa sun haka dawa ba ilim akhil musulun ya ce kai sakan wani musulmi kai sanin cewa anna da'awa ila aqidat salaf salih ahlu sunnah wal jama'a la takunu illa bi thalath shurut cewa kira zuwa ga aqidar magabata na ƙwarai ahlus sunna wal jama'a ba a samun ta sai da sharɗi guda uku awwalan sharɗin farko salamatul mu'taqad ya zamanto abinda kake kudurtawa a ranka abu ne lahiyayye iyakan aƙidar magabata na ƙwarai yake ma tafsirin abin an ya kuna itiqaduna muwafiqan li itiqad salaf hadhihi al-ummah salih asali zamanto aqidan mu iyakan aqidar magabatan wannan al'umma magabata na ƙwarai في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أساميك ديدي بنقرن توحيد الربوبية بنقرن كنا magana halittawa halitta badawa hana sauransu da wajen uluhiyya wajen magana haƙƙin bauta da wajen sunaye da siffofi na Allah na shekara yake kibantar su don to aqida ka tana daidai da tasu wa fi sa'ir masal i'tiqad wa abwab al-iman haka cikin sauran dai mas'aloli na aqida da babi na imani in wa bambanci aka ce aqida ta yi wani akan maganar tauhidi aqida ta kunshi juna muka ambata wajen matsayin sahabbai matsayin ahlul baiti matsayin manzon Allah magana aqida kiyama tashin kiyama kai magana azabar kabari da shafa'a kuya cikin aqida bai alaka tauhidi tauhidi yana abin da mana bangaren kaɗaitawa shi tauhidi abin da ka gama kowa da Allah amma aqida irin wannan ababan su ne aqida kanka zace aqida kina aqida ta yi wadi a rashin aqida yake tauhidin gaba daya akwai mancin aqida da tauhidi yace saniyan abu na biyu salamatul manhaj kuma ya zamanto lahiyar hanyar da kake bi me manhaji anan lahiya shi yace ayi fahimul kitab wa sunna ala dawl ma asaluhu min usul wa ma qa'adu min qawaid shine ka fahimci qur'ani da sunna akan hasken abinda sahabbai da yan baya suka asala suka kawa wa ma qa'adu min qawaid da irin ka'idodi da suka kawa magabata na kwarai ka tsaya kan wannan aqida da wannan fahimta ta su sadisan abu na uku salamatul amal ya zamanto aikin da za ka yi aiki ne lahiyayye aiki ne lahiyayye ba matsala kan shi ai ma'anar maganar lahiyar aiki la nabtadi fil amal da Allah ce mu yi aiki ya za yi insan ni a karan kaina insan aikin da Allah ke so ke da hanyar wahayi ke da manzon da Allah ya aiko ke shi ne hanyar lahiyayya ta sanin wannan aiki na kware ne sai ka ɗauko daga wajen manzon da Allah ya aiko sallallahu alaihi za ka yi sanin wannan aiki aiki ne nagari shine to zama kenan abin da za ka yi aikin ka lahiye ne yace ai la nabtadi'u fil amal kada mu a karan kanmu mu kirkiri wani aiki da ra'ayin mu bal yakuna khalisan li wajhi Allah ta'ala kuma aikin da za mu yi zamanto dan Allah kullun za a yi shi a yi aikin dan Allah kadai ka a gama Allah da kowa muwafiqan bi shar'ihi aikin da kayi dan Allah kuma ya dace da shari'ar Allah baka zama ka mubanna ka ci ainihin niyyata ta kware ce an ganka a gidan karuwa ka wato a ka san ainihin nimin wata ta dawa ce a ganka wata gidan karuwa ka ci ai kai ga mun baka daban wa ka gidan karuwa gidan giya ka ci gidan giya ka zama kan kwantar ka ci ai kai a zuciya ka ba haka ke ne ba a niyyar ka batta gyara aiki da na baya ka zo ka kijina abu na banza ka ci aikin niyyar ka saboda ibada ne saboda haɗa kan mutane shi da kai saboda haɗa kan al'umma eh haɗa kan al'umma ka yi akan abin da aikin ya dace da aikin da shi ta da shi kake nan baka kirkiran wata bid'a ka ce kai niyyar ibada ce ko neman haɗa kan jama'a kai sai dan aikin da kai in ya dace da shari'a yace sawa'an kana al'amalu i'tiqadan aw fi'lan aw qawlan aikin da aka ce na kwarai he an yi dan Allah kuma ya dace da shari'ar Allah bangaren aqida ne bangaren wani aiki ne na gababuwa ko ko bangaren aiki ne na halishi kowanne ya dace da da kitabu su a daidai kuma a dan Allah kuma ya dace da kitabu su yace wubima أن الدعوة إلى الله تعالى من أشرف الأعمال ganin cewa kira zuwa ga Allah shine mai darajar aiki duk wani aiki ma ma aiki mai kima kamar kira zuwa ga Allah eh shine kololuwar aiki na gari ka kira bayan Allah zuwa ga Allah wa arfa'ul ibadat shine ibada mai daraja wa hiya akhasul khasaqat rusula alaihi salam kuma shi da'awa ita ce aiki da aka keɓantar da manzanni shi ne aiki na musamman da Allah ya ba manzanni shi akwai kina aikin da ya shi akwai bara da kashi aikin manzanni ne sai ya kowane aiki zama aiki aikin kira zuwa ga Allah wa abarazu muhammad awliya wal asqiya min ibadihi salihin kuma shi ne aiki mafi bayyana a yini wanda awal muliyan Allah waliyan Allah suka ba da muhimmanci a kan shi da dukkan bayi na kwarai tatattu sun ba da muhimmanci kan da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ake mai ita mai ya kawo qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ci a cikin Qur'ani sun fusilat wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin ya kafa kan Allah subhanahu wata'ala kan hujja da kalma zuwa kira zuwa ga Allah shi da mahi kimar aiki yace Allah mai girma da buwa yana cewa wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah waye waye kyawun magana waye kyakkyawar magana kamar wanda ya kira zuwa ga Allah eh babu da shi kuma a lokacin da kurin ba da'awa a cewa amila salihan shi ya kira kuma ya aiki na gari eh ya yi da'awa zuwa ga Allah kuma ya yi aiki nagari wa ƙala innani minal musulmin kuma dama shi ba abu ya ce ina nan ina daga cikin musulmi nan kalmar da ya kawo ta kurin hasana ƙaular magana ke mai kyawun magana shine kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa allamna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaifa nahmilu da'wata ila nas wa kaifa nuballighaha wa fi siratihi durusun kathira liman arada zalik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu yaya za mu doki wannan da'awa kuma yaya za mu isar da ita ɗauko ta da isar da ita duk wannan ya karantar da mu eh yanzu za mu ɗauki wannan da'awa da yadda za mu isar da ta zuwa ga bayan Allah yace wa fi siratihi durusun kasira a cikin rayuwar shi masala salama akwai darussa masu yawan gaske liman ara da zalim ga wanda yake son ya ga yaya ɗaukan wannan da'awa me matsala da shiga mu ta yaya ake isar da wannan da'awa ya koma ya karanta rayuwar ta annabi salama zai ɗauki darussa masu yawa yace kenan akan haka فيجب على الدعاة إلى عقيدة السلف الصالح أن يتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم yana kira ya ce wajibi ne akan masu kira zuwa ga da'awa ta aƙidan magabata na ƙwarai su bi tsari karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam fi da'awa cikin yadda ya da'awa ku diba ku ga yayaye wannan aiki na da'awa yace wala shakka anna fi manhajihi sallallahu alaihi wasallam bayanan sahihan li uslubi da'wati ila Allah yace ba magana kokonto cewa a cikin tsarin shi karantarwar shi a nan salama akwai bayani lahiyayye da usulubin da'awat ilallah ta hanyar isar da da'awa zuwa ga Allah yughnihim amma adasahu an-nas min manahij al-mubtadi'a mukhalafatan li manhaji wa sirati sallallahu yace kenan wanda ya koma rayuwar shi ba shakka zai samu bayani lahiyayye yanda ya karantar yadda ka wadatu ba ka bukatar abin da aka kirkira na da'awar kanta na tsari na bid'a wanda ya saba ma a karantar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ce daga wannan magana yace يجب على على الدعاة أن يدعوا إلى الله تعالى كما كانوا يدعو سلفنا الصالح مع مراعاة فارق الزمان والمكان يتتولى يا وجبه akan masu kira zuwa ga Allah su yi kira zuwa ga Allah kamar yadda magabata na kwarai ke kira zuwa ga Allah tare da kiyaye zamani da wuri wani san mutane ko zamani da halinsu da wurin da zamanin ina kenan usulubin da'awar yadda za ka yi da mutanen ya dace daga mutane zuwa mutane gari zuwa gari a gari ma mutane kowa da halin shi kenan kai zai sa'a manumarka isar da da'awa kenan ka bi tsarin matsayin al'ummar da kake ciki ka san hanyar da za ka bi da su ta hanyar da za ka iya fahimta da zaman da kake ciki yanzu misali yanzu muna cikin zamanin yanzu ka ci a kurin da'awa ya ka je ko gidan mutum ka mai wa'azi ko a tare aure ba za alhalin sun ga radio ga facebook ga wani kace a wannan ba a yi wannan wani ana wani sabo facebook da tele da radio wani abin sabo ne ba a kan zamani a yanzu su ne hanyar sadda ba wata hanya ta gare ka kamar radio kamar ta telen hanyar isar da mutane suna gida suna kaza kamar za ka zo za ka aiki da zamanin sai ka ribici wannan zamanin sai da lai turawa su yi wani abin damun wasu kuma su ne ku ɗauka ku yi aiki alkhairi da su da mutum da abin da zai ci gaban da za ka iya wuta misali wa'azi zan je in tara mutane a gabana mutum dubu ɗaya misali ana zawa ko dubu biyu ko dubu kaza yanzu su musulunci ya kai yanzu kana cikin ɗaki ɗakin kai ɗaya ne ɗakin wani gidan talabijin misali za ka iya kana kalla kana wa'azi kai ɗaya mutum miliyoyinka tana kallo ba dubu miliyoyinka miliyoyinka suke kallon wannan tela a lokaci guda kun zai mamaki da ake cewa ai misali kaje kaza masu kallon ta mutum kaza a'a kai ne kake bai cikin matsala a wani ayyukan ce yanzu misali gidajen ba ma ba su kan talabijin ba wannan salula ta ka wannan yanzu misali tsarin da suke na wannan ajiyar lakcin na stati ɗan sa stati na sanar na sa wani awatin stati ke na ina iya sanin mutum nawa ya bude ya kalla duk wanda ya bude iya bude an arkaramu an arkaramu wannan na wani kurin daga nan kuna san yau mutum dubu kaza ya bude ga wannan darasin da nake ko mutum ɗaya ko mutum biyu ko nawa ne duk wanda ya bude kun san da mana da ya kama sabbi shi ya kama kun san daga nan to ina da mai tushi sai da da ta kun tare da akwai television kaza masu kallon ta mutum miliyan kaza mutum miliyan goma miliyan ashirin an san ta na aje ganewa ta masu bude ta daga can ana ga masu bude ta an san sabis fami kaza ce tana ce to irin wannan kaga daga daki daya kana magana mutum miliyan kaza da kallon wannan tana bayanin wata tasha ta duk da tasha ce tasha shagowa ta wannan ta taurarwa ana magana ta tsaya cikin tashoshi wanda ake kallonta an ce akalla masu kallonta wajen mutum miliyan 23 masu kallonta mutum miliyan 23 sai kallonta 23 miliyan ba dubu ba wannan suka ce ta ta muna fulafulai da waƙoƙi duk da sun an samu ɗan wanda ya kula abin ya ɗan san addini ya ɗan sa wa'azi ana sa wa'azi duk da har ta kara sa irin ma suka fada mafi yanzu zai ba da aikace ko na gano da bambancin sauran da aka fara samu a can shirin ya huce hankali kan da kana kiranta wani ba ruwan shi da addini amma a nan ya kalla in wata wannan hanya wasu na kama eh me zai kai wa zirin wuraren a'a akwai wanda shi ba ya zo bai kama tasha wa'azi ya kalli wa'azi ba wani shi amma ta wannan shashago a nan kai mai da an ka shiga wani za ka samu wani kasa ka samu shi shi a nan bai zo wajen wasan ka bai kama tasha wa'azi ba wani shi na wa'azi a wajen shashago an gara bai ga a nan ya kalla ya samu ya samu shi aka ce an bincika ƙungiyoyi wannan ɗan ta suka ta ɗan ta'adda sun samu mutane da yawa ta tashoshi na baƙa tashin baƙa na lalaci suka shiga kun suka yi suka dawo su wani daga shashen shi kai an samu shi eh kwana kwana eh bari ina ta nan shekara 20 da wani abu ina karanta wata junnar ta sharika wani tsohon ne mai da'awa sai ne gidan wasanni ina kamata aka mutan da shi wurin wasa an tarzaya wasa sai je sai ya sayi masu wasan ya ba su kuɗi sai abin da ka da Allah kurin an za a kasa an sa rido an sa rido wurin wasa za a wasa kayan wasa sa su fito ya ce a ba shi 'yan mintuna wannan an bude har bayana zai bayani ya ba su kudi aka yarda kuna an tsaro makir kuna haka mai tafi daga bala tsaye inna alhamdulillah a aka fara jiwon shi ya kyale su ana jiwo ana zagi da takalmi ana jiwon shi kuna cika da bayani can ana yi jiwa aka yi shuru aka yi shuru kuma bayan hayaniya aka yi shuru ya ci gaba da bayanin shi wallahi a wannan wurin kai mutane da dama tsamu da dama suka bi wani mai wani suka shi tafi shi ba tafi shi ba ruwan shi da dawa ka amma a nan Allah ya kashi stage sai ka sai ka musulunci bai da ruwa ji ko dan ruwa ji musulmi zama annan annabi ka zuwa tuci annabi zuwa yake gidan kristan suke ba yake zuwa annabi ya musu bayanin hada ko a je a bude a taura a wajen su haka shi mai da'awa mai mai da'awa zuwa ga Allah ko ina zai je amma da manufar da'awa ba a hole ba bai da bariya tun dai da'awa ce ka je da ramin tsama ka tsamo shi iya ka ce ka je ka ka doshi Allah ya shirya da mu muna maganar kenan aiki da zamani kenan a yi ƙoƙarin suna da'awa suna aiki da zamanin da suke ciki kenan manufar da sada da'awar in ji masu abin Allah a yi aiki da zamanin ya ce kenan suna aiki da bambancin zamani da wuri ya ce wani tilakan min hadar famu sahi ya ce to daga wannan za mu tashi daga wannan bayanin da muka yi ta wannan fa'inta lahiyayya yace istahattu fi zikir ba'da shurut wa dawabit shi yasa na zamana na yi kokari wajen ambato muku wasu daga cikin sharuɗa da ka'idodi da aka yi al-muntalaqat du'a hanya da mai dawa ya kamata ya tashi akan sa la'allaha takunu nafi'atun fi fi da salah alladhi nanshuduhu wa min Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadad tanan ne muke fatar da fatar wannan abu da zamu tsara zamu ambata zai amfani wajen gyara da muke nema ne kuma samun katari da daidai daga wajen Allah yanzu zai harama dawabin wa mutsalakatu du'a ƙa'idodi da ɗan ba korin tashi daga inda ya kamata mai da'awa ya fara yace ad-da'watu ila Allah subhanahu wa ta'ala sabilun min subulun najat fi dunya wal akhirah kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne hanya daga cikin hanyoyin tsira duniya da lahira su ne hanyoyin tsira duniya da lahira fali an yi hadi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min hum an yakun laka min hum an yakun laka humrun na'am yace domin Allah subhanahu ta'ala ya shiryar maka da mutum guda mutum guda ya shiri a hannunka yayi alkhairi da a baka jajayen raƙon ba a wancan zamani shine dukiya mafi kima kuma da yanzu a cikin sa'a mutum an sala a yanzu a cikin kalar mai motoci kaza mercedes ko talam talam dab dab irin da motocin zamani a ce yayi a baka yawan su yace wala ajrun yaqaw bi mujarrad da'awa kai mai da'awa kana samun lada daga yin da'awa kana kira zuwa ga Allah za a baka ladan da'awa ولا يتوقف على الاستجابة و... ولا تت... ولا, تت... ولا يتوقف على الاستجابة كم دعوة باشا لا ندع وقع كان ديبا متن نو يشريو نو سكا امسا كيرانكا اه وانا ما ناكا بني لا دعوة انا باك لا دن كيرا كنا كيرا لا دن كيرا kuma in masu rabo masu rabo shari'a sai dai ƙari kuma amma dai shi ne da'awa ladan da'awa ana baka shi daga yin da'awa ka sarki kai wani aiki don manzannin Allah kansu ba nawa suka zo ba samu kowa ba kuma amma sun sarki saƙonin Allah ko matsayinsa na annabawa manzanni iya na haujan Allah yace wadda iyatu laysa mutaliban bi tahqiqi nasar salam shi mai da'awa mai wazi ba dora mai ba sai ya sa addini ya ci nasara dole ya ci nasara ko kaida shine samun nisa malada ya ci nasara a فهذا أمر الله وبيده سبحانه الأمر النصر أبني أهل الله شيكي شرية دون ذيكي سبحانه شرية إيه ولكن الداعية متعلم ببذل جهده في هذا السبيل الفاسد shi abin da kan mai da'awa ya yi bakin ba da ƙoƙarin shi ya sabke yaunin Allah ya sabke yaunin cikin shi in ya ƙare wani abin annan Allah shirye da mutane su shiryu ka su shiryu abu ne ba a hannunka ba a hannun Allah yake subhanahu wata'ala yace wal i'dadu lil da'iyati shar yace shiri tattalin ga mai da'awa ya tattalin aikin da'awa makamin da'awa wannan sharadi ne kayan kai da'awa ka kama abin da'awa wan nasar min Allah wa'ada wannan kuma wani abu ne maganin cin nasara abu ne a hannun Allah alƙawarin Allah ne na ba nasara abu ne a hannun Allah cin ba nasara wadda a wata suratun min surar jihad ita da'awa wani hanyoyi ne surori ne daga cikin hanyoyin jihadi ita ma da awa nau'in jihadi ne eh tashtariku ma'al qital fil maqsad wan natija da'awa tana tarayya a wajen yaki na takobi wajen manhoj yakin ta sakamakon shi ai ai imanin da yake yaki ai jihadi ai ba kurin ba ana yaki ana jihadi bane ba dan a kashe mutane a zuba jini a samu dukiya a'a manuwarta a tsaye da addinin Allah a ba da dama a shin da addinin Allah a isarwa bayan Allah sakon Allah kasa hana kaka ci kasa hana shi na mun wani jihadi suna tare shi kun shi da Allah Allah ka ce masa wajahidun bi jihadin kabira kina nau'i na mani babban jihadi ta Qur'ani ka mutu jihadi jihadi kuma ce da girma ta Qur'ani yace تأكيد منهج السلف هذه الأمة المتمثل في منهج أهل السنة والجماعة وتعميقه كما قرر hanyar magabatan wannan al'umma wanda ana samun manhajin wannan al'umma cikin manhajin ahlus sunna wal jamaa wa ta'miki da zurwa wa cikin sanin shi wala ma'ruf fi wasatiyatihi wa shumuliyatihi kuma shi manhajin ahlus sunna wal jamaa an san shi wajen wasatiya kiran ba wata gona da irin tsaka tsakiya wa shumuliyati da ya gaba ko ba abin da yake bari ko na bangaren rayuwa ya dauka wa itidali da yanda yake da hallace mai adalci wa bugudi annal israr wa tafrid manhaj salaf ya nisanta daga ifrad wuce gona da iri wuce gona da iri abinda bai kai ba kahurtawa ka kahurta abinda bai kai ba kashewa ka kashe abinda ka yawa abinda kai da kaɗawa ka abinda wuce ina wuce gona da iri tafarid kuma sakaki ko aka ko a jirin turaita rukun sakai na kashi ko a ran ko aka shi tafari ko aka shi ne tafari والانطلاق من منطلق العلم الشرعي الملتزم بالكتاب والسنة الصحيحة تمام يتشكما تهنى أنبا تاشي وجن تهيل أسامة روى دق حنيا إلمي نشريئة wanda yake tare da ƙur'ani da sunna ingantatta ba kurin sunna ba a kuma kwashe kwashe ko mai kwaso sun ci hatta balle ko mai kwasa ba ruwan kaza na ƙwaye wani gini kirki a sunna ingantatta eh ƙur'ani da sunna ingantatta huwa al-hafiz bi fadlillahi tabaraka wa ta'ala min as-suqut